إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna da jama'a wanda ke bulkarka da birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 26 ga wata na sha'aban hijira shekara 442 wanda ya dace da tara ga watan hudu shekara 2021 kayan adara mai zo yana hanya za mu karanta yin tambayoyi insha Allah ina fata da akwai dan wayar zo tambayoyi da yawa hilin ba hilin tambayoyi ba ne ba na tafsiri na sani idan tambayoyi suka yawa ke ne sun hilin nan za mu karanta daidai gwargwado kuma kayan Allah ta alaran ma a cikin kuma tambayoyin ya yi rubutu da gaskiya a faɗa mu gane ba a cikin tambayoyin da yawa cikin a ciki dai akwai maganar na siffofin salatul tarawih cewa dai maganar siffa tarawih yadda kasan wutiri haka abin yake amma wanda umar wani khattab wanda aka yi a zamanin shi aka kawai zaman to sunna ta yau da kullum wanda ake zuwa da liman a masallaci a yi a raka'a goma sha ɗaya ce abinda ya zama inganci da saɓanin masu ganar raka'a ashirin kenan wannan akwai magana wuce raka'a ɗaya raka'a uku raka'a biyar raka'a bakwai raka'a tara raka'a sha ɗaya amma wanda ake a masallaci wannan su ne ake wannan raka'a sha ɗaya wata ruwaya sha uku wannan shi ne na maganar sufofinsu kuma min bayani wannan sallah sallah ce guda ko ta wuri ko ta cikin dare mutum ya zaɓi ta yi abin da ya yi ka yi ƙoƙarin tsoka a cikin sufofin sallar sai ka jefa wata a ciki sai ka yi a cikin wadda aka faɗi dai ko ta daren ko ta asubakin ka ta lokacin suhur sai maganar an yi magana a wancan sati na maganar ɗaukan soji ya ce to wata shawara ko nasiya za a musu kayan a yi wannan gyara da aka faɗi to kayan a gyara abinda yake musulunci ya yi wani tsari mai sauki na maganar sallah maganar sallah tun da akwai jami'in takadim ko ta akhir babu wani aiki da ɗan adam zai ko a soji ko a ina a ce tun da sahi har magarba dole a samu mutu kenan ka zaɓi lokacin da a ciki imma a lokacin farko a azawar kin a yi azawar a yi la'asar a samu ɗaya a zawar al'asar ko kuwa bakin ta dai akai kololuwa lokacin al'asar amma aiki ne na gwamnati bakin are uku an tashi da wuya kuma na da mun yi ake ƙara lokacin na gwamnati ya ma mutum ya rage kenan kana iya gama a zuwar al'asar a lokacin a zuwar ko a zuwar al'asar a lokacin al'asar wannan shine mahuta game da kenan wannan matsalar sallah kuma da man tahiyya dama ai abu lagurwa ake tunda dai da ake wannan farmason kin mutanen a bulaguro suke zuwa suke matsayin wannan farmasun da zai kai kenan yan bulaguro suke kakana da hujja ga ta uzuri ga bulaguro kuma maganar azumi tun da a bulaguro ne kuma ya ku shar'antawa mai azumi ajiye mai bulaguro ajiye azumi ku haka yana kuma wuta ka hana gyara sai ɗan uwa ya yi maganar wannan sallah da aka yi bayani sallah ta raka'a hudu ta bayan isha na maganar inganci da maganar tahiya da ake yi a raka'a ta biyu za a yi sallama ko ba a sallama to magana inganci dai a, babu wani dan nayi bayani na ga wanda ya shawara abun da hannun ware dan guntu an watsa duk da akwai wani malamin cikin yan uwa na Najeriya ya yi kiraye ni kan mas'alar maganar ruwayar na eh, rashin inganci sauransu duk da na mai bayani inda ya shawara bayanin da nayi bayanin da ne kan wannan sallah na ce akwai hadisi marfu'i na ibn abbas wanda imam bukhari ya rubuto na yin sallah raka'a hudu bayan isha wannan ya tabbata daga ibn abbas kan sayar bukhari kuma hadisi marfu'i annabi sallama yayi wannan bangaren sallar raka'a hudu kai muna da hadisi ta cikin sayar bukhari hadisi mai magana fadala wannan ta maganar wanda ya yi raka'a hudu bayan isha kamar za a ba shi lada kamar wanda ya yi su a zanen da ya tulkatar na karuwa ta amur bin as ta abdullahi ta abdullahi bin masa'ud ta aisha radiyallahu anha hadisabai guda uku sabai biyu da aisha sun tabbatar da wannan ruwaya kuma kamar da albani rahimahullah yake magana wa'annan hadisai akwai hadisai marfu'ai wanda suka kawo wancan bayani na in ka yi ta a daren kai zarka a hudu bayan isha za a ba kamar ka zai mai takadar akwai hadisi marfu'i amma yana da matsala wajen inganci amma wannan wanda suke wannan mawqufan duka wani ko na iya da sinadi kyakkyawa ya tabbata shine albani na mula ke cewa waɗannan hadisai mawqufai duk da mawqufai tunda sun inganta suna da hukuncin marfu'i kamar a ce manzo Allah ne ya ce dan wuri ne wanda sahabbai ba su tsara sallah da karan kansu ba su haɗa lada da ra'ayinsu a lada ba a kiyasi da lada ko imam malik bai kiyasin lada in an ce lada kurin Allah ya ce kaza annabi ya bada labarin kaza ladan kaza ladan kaza ba kiyasi wajen ladan kaza kenan tunda sun inganta daga wannan sabon ce kenan wannan masalan sallah ta tabbata ta wayannan hanyoyi na wayannan sahabbai Amr ibn As Abdullah ibn Mas'ud Aisha radiyallahu anha bayan wannan sai maganar cewa a raka'a ta biyu raka'a biyu maganar sallama duka hadisan suna zawa kan magana zuwan fadala raka'a hudu bayan sallar isha ruwaya ibn mas'ud ita ce take bayanin cewa ba a sallama tsakaninsu shine kenan duk da sallama ku kamance bata bata sallar raka'a hudun dai amma dai kenan ka ai sallama tun daga sahabin da ya magana ba a sallama kenan ba a sallama tsakaninsu kuma dukkan raka'a hudun kowace fatiha da sura na fata kenan an gane wannan bayanin sai ya magana menene a kone magana tautan cikin dai magana nau'in zama a cikin sallah na shi na fahimta da kan maganar zama a sallah akwai zama daban-daban akwai iftirash akwai tawarruk akwai alƙa'a akwai tarabbu zama iri hudu ko ne ya tabbata a sallah illa ko ne da wani yin shi me a tawarruk zama da ake kan ɓangaren takashi ɓangaren hagu a kawakawar dama a ɗan sanyi kawar hagu daga gaba kenan takashi a saman takashi ake shi zaman tawaro wannan zama an same shi a raka'a zama inda ake zama biyu annan sallallahu iya zama a wurin zama biyu a zaman zaman na biyu yana irin wannan zama zama kan ɓangaren mazamanar ka ɓangaren hagu ka kafa kafa ta dama shine tawarruk iftirash shine zama akan kawal hagu ka kawo kawar dama shine iftirash annabi sallallahu alaihi ya irin wannan zama a ina kaman tsakanin sujada guda biyu iyayen shi haka sallah mai zama biyu a zaman farko yana yi sai masalar zama sallah mai zama guda irin asuba kuma ita ce babu hadisi karar da ya kawo annabi wani irin zama ne yayi isa malamai suke samun sabani kan wanne za a yi tabarruka za a yi zama kan bangaren bangaren mazama ta hagu ko kuwa iftirashi za a yi shi ne malamai kowa ta fi abin da ya girin jaye kamar da albani rahim Allah shi iya ga cewa zama inda ake zama guda tun da ya tabbata annabi sallallahu salama ya an samu ruwaya inda yake zama biyu a zaman harko ya zama ya zama iftirash kenan sallah mai raka mai zama daya sai a yi zaman iftirash shine zama kan kafa ta hagu a kafa kafar dama a wannan wuri wannan kenan wurin da ake yin shi kenan tsakanin sujada guda biyu ko inda yake da zama zama inda yake zama makata zama biyu a zaman farko sai kuma inda ake nasar istira nasar istira zama da ake in za a raka ta biyu da in za a raka ta uku wannan zama da ake shi ma a nan ana irin wannan zama na iftarash zama biyu kenan ko zama na uku na alika'a zaman tsugunni mai tsugunni zama kan diddigi zama kan diddigi wannan ana yin shi ya zo tsakanin sujada guda biyu wanda kan cikin sunan abi dawud da ya kawo ruwayar ya kawo ce a ce alika'a bani sajartai ya kawo shi alika'a ana yin shi ne tsakanin sujada guda biyu kuma wannan zama duk suna kace bai da ya tabbata a ta cikin sai musulun amma ɗaya cikin sahabbai ma'an bin malik ko ibn abbas kan tambaya me ma'anar iqa'a to wannan sunna baban qasim ce iqa'a zaman kan jiddige to saboda ita muna ga da kaman wuta ce tace a sunna baban qasim ce ya nan sallallahu ya tabbata nan sallallahu alaihi iya zama kan diddige amma tsakanin sujada guda biyu nan kuskure masu yin shi a wurin tahiya balle limami mamu zai yi ya matsi ne babu wurin zaman iftarash mamu iya ba akwai matsuwa wannan darura ce amma kai liman ko mai sadashi kadai ba a zaman tahiya ba a yi ka'a zama kan diddige ba a yin shi a wurin tahiya ba yin shi a tahiya ana shi tsakanin sujada guda biyu ina kuma nan kama zai babu liyo wannan ban da kariya sai maganar zama na tarabbu zaman tarshe ta zaman samar kute ta samar kute zaman yan sarki ba ta zaman harɗe zama harbe kenan mutum ya kurwazon ya haɗa ƙawawun shi haka ya ɗan haka haɗa su haka ya zamana kan ta kashi ta dangalgal amma ƙawawun shi haɗa su haka ya saba su haka shi ne zaman a tawarru kai wannan a tarabbu ana wannan zama a ina wannan zama shi ne kambacin tsayuwar mai sallah mara lahiya kenan wanda ba shi da lahiya wanda ba shi da lahiya iya sallah to maimakon ya yi zaman tahiya bai zaman tahiya tsayuwar shi shi ne zaman harbe shi tsayuwar shi in zai sujada in zai ruku ya dan sunkuya ya taso in zai sujada idan zai kai goshi ƙasa sai warware ya je ya kai goshi ƙasa ya dawo ya zama irin da ake kan sujada guda biyu ya koma in ya zo wajen tsayuwa sai ya zama ya safa tsayuwa in zo wajen tahiya sai irin zaman tahiya kuma amma tsayuwar shi shine zama kan in ya ce na samar kudakin zama haɗe zai yi kenan don sallar shi har ta ƙare wannan shi ta sallar siffa hudun ce kenan ta zama wanda ya zo a sunna a cikin sallah kamar yadda yake ɓangaren sallama ita ma iri hudu ce sallama a sallah ita ma iri hudu ta zo kowace kai sunna kai ba maganar suka sallama mafi tsawo wadda za ka yi juya ɓangaren dama ka yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ta ɗaya ko ka juya ɓangaren hagun assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ita ce siffa ta daya mai tsawo siffa ta biyu ta sallama ka juya da maka assalamu alaikum wa rahmatullah ka juya hagun assalamu alaikum wa rahmatullah iri ta biyu kenan siffa ta uku ka juya dama assalamu alaikum wa rahmatullah ka juya hagun assalamu alaikum ta uku kenan ta hudu ka jiba alqibla irin rasan amalikiya ta shahara ka fara alƙibla ka ida a dama assalamu alaikum wannan ita ce a malikiya duk da su masu na inkaranta amma albani ya ce ta tabbatar cikin fasarar albani ya tabbatar da irin wannan sallama mai sallama guda duk da cewa bangaren bangaren wasu malamai suna inkaranta ma gaba daya mu a nan ana gama ita ce kaɗai sallama an kai ba ita ba ka saba suna gaskiyar magana wannan sunan sallama duk wata kai kai daidai da sunna kuma babu wanda zai soki wani wanda ya a cikinsu illa ce abin da ya yi abin da ya yi irin wannan abin da ya zo daban-daban ka yi tanawo wataran ka yi wannan wataran ka yi wancan yana manzana sallar salama ya yi kenan kai ma sai ka rika yi wataran ka yi mai tsawon wata kai da jerar da ka tsakiya ne amma duk da mutum ya kama ya yi a kanta ba ce ya saba sunna ya yi ya tabbatar da abin da ya tabbata a sunna nan dan kuma gyara wanda ke bin liman yadda liman ya yi haka za ka yi kan liman ya yi kai ka yi cikin cikakken koyin da liman annan sarari mace inama ju'ila imamun yutan mafi an sanya liman don ka yi koyi da shi abinda ya yi ka yi irin shi kenan bai dacewa liman ya daya kai ka yi biyu ko ya yi biyu ka yi daya wannan shi ne abinda ya tabbata a ɓangaren wannan ke nau'in zama dai hudu kuma maganar sallama ita ma iri hudu sai yana da akwai magana tambaya ta daga hannu a cikin sallah an daga hannu a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam na magana kabbara ta harama yakan yi wani lokaci yakan daga ya kabbara tare Allahu akbar tare da daga hannu da kabbara wani lokaci zai Allahu akbar tukun yi haka wani lokaci sai haka yace kuma Allahu akbar kenan a cikin duk wanda kai ko ka daga hannunka tare da kabbara ko kuwa he kai kabbarar kuma ka daga hannun babu dai damuwa duk wanda kai ba matsala komi ko kai wurin tashi ko kai bayan ka tashi bale masu ake zama ake zama ake na uku ko ta daya ko kai in dai ka kabbara shikenan ko kai tare daga hannun ko kai ba daga hannu duk wanda kai ya tabbata a sunna tun Allah ma zo da mu mun dan ja bismillah Allah sai muna za mu tashi cikin karatunmu aya ta 68 wadda kira minti biyu ɗaya kana iya haka suna da sa wadda minti biyu cikin suratul anbiya aya ta 68 za mu tashi al'anbiya aya 68 68 yana gani 68 ina ganin ne za mu tashi a nan ɗaya ce kuɗa kuwa an biya ce zami daga an biya ba yawa aya 68 yana gani ko? 68 ne an biya ko? 68 alhari ku ne ko? kanan kan da akwai da aya biya bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون نعم قالوا حرقوه, قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين muna cikin bayani a sati da ya gabata na ƙurewa da annabi ibrahim alaihissalam yawa jama'ar shi wanda ya tabbatar musu da hujja ko yanke hujja ta bautar wani allah ya masa abin da mai hankali zai gano kuran shi duk da sun gano kuransu da rashin hankali na bautar wani Allah abin da baya ji bai gani bai iya kare ma kanshi komi amma saboda ruko da abin da aka gada da al'ada wannan ya sa sun doge sun ci gaba da taurin kai da nacewa kan bautar wani Allah wanda bayan da ya yanke musu hujja ya musu Allah wadai ya musu Allah wadai da irin wannan hali nasu ya yi Allah wadai da abin da suke bauta wanda ba Allah ba wannan shine bayanin da ya bayan wannan bayanin yanzu dai kenan tunda hujja ta kare shata dama idan ka ji an fara daga hammata a buga hujja ta kare sauran ku tuwo kuma sai a buga sai a bige ko a kashe shine ba mu ganin tattauna ta kare shi ne ƙaru harriku yanzu kuna abinda za a iya yi cewa ku ƙona shi kurin wansuru alihatakum ku taimaki abubuwan bauta ku jiwa kai za ta ku taimake su tun da musu banna a musu ta'addanci ku rama musu shi ma na mana ku ramawa abin bautan ku tun da kenan me ya musu ya musu illa ya bi bigis ko to ku rama inda kaka ya zo ya kai kuma ku mushi shi na mana rama ku ramawa abin bautar ku abin da aka musu in dai har kuna wani abu akan wani abun to gashi in har za ku taimaka ma to ga wurin yi mana harama abin da yin ta'addanci suka ci yanzu kenan wani abu tabbas dan babu hana su haka suka kudurta haka suka yi niyya kuma haka za a mishi dan shi da magwa bane ba a gari dama shi yaro ne kuma shine mai wani aika iya garin na haka yana a takaice abin da aka yi an tara wutar an kunna wuta inda ruwa ta zo ta ingantatta nan sallallahu ya ba da labarin cewa a wannan halin kowa ya ka gudunmuwa amma ce dabbobi na hura na hu na bushe wuta an ce bar dabba guda tsakaka tsakaka ai daga zaka samu cewa da muke ce a kashe ta tsakaka annabi ce duk wanda ya mata bugo guda ya da lada dari an ta mata abugo guda an ga ƙara lada ya ragewa kada ƙara lada ya ragewa idan ka samu ka mata bugo guda a baka hadana dari annabi ce ita ce dabba take hura wuta bayan dabbobi suna kashe ta kenan abu ya wakana dai na wuta ta kai ba a iya kusantar wutan ba an gama ta gaggamaman wuta kuna akan shi kadai kuna an ce sai ma da majaujawa don mutum mai kusanta don yi shiga tsaka sai da majaujawa aka ɗauke shi aka jewa cikin wannan wuta to wannan abin da ya wakana an ɗauke shi an jewa Allah subhanahu wata'ala ya ba wuta umarni Allah shi ke sa wuta ta ƙona oh wuta ki ƙona Allah haka ya tsara man haka Allah ya shirya abin wuta ya ta ƙona to yanzu wuta Allah ba umarni kulla ya na kuni bardan يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين
Allahu akbar qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim Allah ya ce muka ce ya wuta ki zamanto sanyi kai magana dai babu ki zamanto sanyi kuma wa salaman ai akwai jaura mai kashe mutum ko a sanyi ne to aka sanyi mai aminci bardan wa salaman amma wa ala ibrahim kenan shi kadai abin ya sa ya shafa shi kadai ne za ta zamanto mai sanyi da aminci haka Allah kaddara wuta mai konawa kar ta kona nan ruwaya ta cikin bukhari bin abbas ke cewa lokacin da aka jewa ibrahim cikin wuta ita hasabi Allah ne malakil qala ha ibrahim hin ma kake fi nar ibrahim ya wannan magana lokacin da aka jefa shi a wuta ita kala muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qala sina qalu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhashawhum fazadahum imana ita manzan ibrahim ya wannan kalmar ta hasbi allah wa ni'mal wakil lokacin da aka jefa shi wuta haka manzan sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi ta lokacin da aka musu taron dangi bayan an watse sun bi kenan bayan uhud sun bi bayan qurayshawa karkaka ina ku ai sun mugun shiri kaza kaza kaza aka ba su tsoro wannan abin ya kara musu imani na manzo Allah na mashi da manzo Allah ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel kenan ce kalma cewa da mutum ya kata lokacin matsala lokacin koma ga Allah cewa Allah ya san muni ana kenan Allah ya ishe ni kuma wa ni'mal wakeel ma da wakili abin dogara Allah kenan ta ta ta cikin addu'a da suke da muhimmanci idan ka shiga matsala ka kawo ta hasbiyallahu wa ni'mal wakeel kuma hasbullah kamar na jama'a ne babu ne hasbullah abin nan yau adda ce muke muhimmanci a lokacin shiga matsala kenan ibrahim salam wannan kalma ce yayi lokacin jewa shi wuta akwai ruwayoyi wanda wasu ma ba su da asali cewa lokacin da aka jewa shi wuta kafin ya je jibril alaihi salam ya tunkare shi cewa baka da wata bukata baka ga mu Allah bukatarka ya maka wannan me suke bukata ya ce a Allah ya san halina sanin Allah ga halina ya wadatar da kan tambaye shi ya manta mai komi ga Allah duk da wannan me yasa cewa ruwayar ba ta da inganci ko asali ma kuma ta saba ma halin ibrahim na addu'a addu'a ga kai daga iyalan shi addu'a kuma sunna ce wanda aka maka maka nan maka da kenan ko a duk da Allah san halin bawa addu'a abu ne iya cikin ibada ta bawa kaskantar da kai ga Allah kina addu'a tana nan abin da ya ce malamai suna tabbatar da shi na maganar cewa ya tunkare shi kayan ya hada wuta ba ka da bukata ce ba na da bukata a wajenka mana wajen wajen jibril tabbas abu ya wakana an je ibrahim alaihissalam cikin wannan wuta kuma yadda alabar umarnin ba ta mai komi ba eh ta zama to sanyi lahiya lau ba abin da ya same shi wannan malamai musulunci na ce ya yi wakana haka a lokacin musulunci na ga akwai wannan cikin malaman abu musulun khalani abu musulun khalani cikin tabi'ai na farko abu abu musulun khalani shi ma an mai haka a yaman musulmi ne na wani al'ummar an hura wuta an jewa shi ya wuto lahiya lau wannan al'ummar wannan kenan abu ne allah ya abin da ya so a kowane lokaci kenan abu ne abu ne mai sauki allah ya hana ta kona satin da ya wuce mun yi magana akan da muka yi maganar wani ɗan uwa ya wasa dutse wanda yake wasan bul da shi dutsen ya jima a hannun shi ya wasa ya ga tsutsa tana motsi a ciki daranta tsakanin dutse dutse ta aka mata take abu kuma take rayuwa a ciki Allah sana ita sai wannan waka cin mallam ce wallahi amma maki har ina ban mun ci shi ina ina ga mun yace wallahi yace ni an dafa naman kai a gidana tun da dare kan wuta har sahi ya sha wuta ya kare ya lugu ya ce muna ci mun kare cin nama na wata kai sha kwalluwa daga tsutsa da ranta tana motsi a ciki ta bata kone ba mai shi kan ne ga zama ya kan da kan da kusana ta kon ya kon a wuta nama ana dafa an dawawa yi lugu ya je cin kwalluwa ya ji tsutsa ciki da ranta bata mutu ba eh ana sa maka kware haka Allah haka Allah kare kan shi kenan nan da Allah ya ce kenan an doki Ibrahim an jewa Allah ya ba wuta umarni kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wuta ki zamanto sanyi mai aminci kan Ibrahim Allah ce wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsarin sini mugun kulli ga Ibrahim a gashe sai muka su ne kaskantattu ba su cimma burinsu ba Allah ce gaba ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين na'am yanzu kuma sai labarin annabin Allah Lut Lut iya daga cikin wanda suka Ibrahim iman da Ibrahim daga can gida da shi suka wuto eh abana Lut ko fa abana Lut Lut ya iman da suka iman da Ibrahim kuma lokacin da hijira ta suke da shi yana ake dan dan wanshi ne cikin dai tarihi Allah ce wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi tibarakana fi al-alamin mun tsiratar da Ibrahim alayhi salam da Lut kan tare suka yi hijira zuwa ƙasa wadda muka mata albarka da tabaraka na fiyar alamin ƙasa ce wuri ne da Allah ya ma bayi shi ni'ima da hikimar Allah har a yau a duniya babu ƙasa mai albarkan noma dukkan nau'in kayan firuwi kayan marmari mai daɗi har yau tana cikin a duniya wuri sanannu ƙasar sham ƙasar sham eh sham aka ce sham a da yanzu ne aka ce ake raba aka ce yanzu a ce sham a ce syria amma sham a tarihi an ga an ce ma a sham ka ɗauki palestine ka ɗauki lebanon ka ɗauki isra'ila ka ɗauki jordan ka ɗauki syria duk ana suna cikin ƙasar sham gaba ɗaya a cikin tarihin musulunci an ga an ce sham duka wannan suna cikin sham gaba ɗaya tun palestine lebanon jordan isra'ila da syria duk ana masu ƙasar sham ce a da gaba ɗaya yanzu aka raba aka raba su kenan wannan yanki ne mai albarka har a yau ya cikin yanki mai albarka kayan noma kuma gashi wuri ne mai wannan masallaci na uku a duniya kuma ƙasa ce ta annabawa mai yawan annabawa a nan suka rayu maka haidai su zo haidai su zo aikin haji amma ba mazauninsa ba ne ba maka mazaunin annabi isma'il ne da zuriya shi annabi ibrahim ya zo ya zo koma ne amma annabi isma'il ne ya zama a makka sauran annaba haidai su kawo ziyara su zo aikin haji da akwai masjid al-khif masjid al-khif ana iya nan wanda san wurin jamara wurin babban masallaci manzo Allah ya ce wannan masalatin nakhir yace annabi saban yazo ya salla a cikin shi annabi saban suka zo su- sun zo mi sun zo aikin haji anan ce sun yi salla a wannan wurin nan kusan jamara wannan yamma yawan wurin yana annabi saban ya salla saban suka salla a wurin kira annabi sana zuwa aikin haji manzo Allah a cikin aikin hanya ya ce sabai sai ce musu an zo dai da ta nan ne annabi wani ya biyo da irin raƙumi kaza ta nan ya gito ya so- ya shi- ya shiga hanya an zai ce nan ta nan annabi wani ya biyo da raƙumi da kaza annabi ya kuɗi shiga da sabai ya kuɗa masa sabai inda annaba suke biyo sanar zawa aikin haji don haji aikin annabawa ne a- a- sun yi da annaba da sun yi ta kenan sun yi nihin kulli da shi muka hanya sababu kenan sai muka tsiratar da ibrahim da lut zuwa ƙasa wadda muka mata albarka ga bayi to habana lahu ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين to zai musu ibrahim alaihissalam ya bar jama'ar shi bayan an yi wannan nemi kona shi da bai yi ba dai karshe da ya ga abin bai yi ba sa imani ya yi hijira da shi da lut da matar shi da ya bar ƙasa ya bar gida ya bar dangi uwaye da kakannu da yayu da kannu gaba ɗaya ya tashi kuma kuma kace ba irin na yanzu ba za ni hijira gari kaza iyawa ta in samu aikin yi a ban takardu na zaman ɗan ƙasa ma iyayewa a ban da kariya ko wajen wane nawa a akwai shi ta yi inni muhajirun ila rabbi kurin shi ba shi da kowa a duniya ya bar kowa kuma babu wanda yake goyon bayan shi ita zan yi hijira zuwa ga ubangiji na kurin ya tankari duniya iya neman ina za shi ya zamana ya rayu kurin wannan tashi da ya bar jama'ar shi ya bar kowa ya kama Allah shi kuma Allah ce wa habna lahu ishaq wa yaqub nafila mun mai kyauta ta ishaq annabi ishaq kuma da yaqub shi kuma yaqub ƙari ne akan da domin ishaq shine baban yaqub ishaq annabin Allah ne kuma shine yahi yaqub shi kuma yaqub shine baban annabawan Isra'ila shi ne yaƙub kyauta kyauta ce ta musamman hikimar Allah bayan Ibrahim a.s. a tarihi duk wani annabi da ya zo bayan shi ya hoto daga sassan da shi bai wata Allah mai ya bar mutanen banza Allah ba shi mutanen ƙwarai Allah ba shi kuma mutanen banza a yaba har tashi kiyama za shi kullum mutum ya kama Allah eh kama Allah kurin kaba Allah kurin Allah kuma Allah zai ma kowa irin sakamako irin nashi kaga ta wuce Ibrahim ya wuce a shi ga irin da aka mishi kai ma Allah bai barin ka haka na tabbas kullum mutai dogara ga Allah ka kama mutane ka kama mutane shirme ne wannan shirme ne kama Allah kurin Allah sai irin baiwar da zai maka akan addinin Allah ne wannan Ibrahim sallallahu alaihi wasallam kaga ya bar jama'a da sauransu Allah ya mai kyautar iya masu albarka kuma da aka ce Isra'il wa Isra'il Yaqub shine Isra'il aka banu Isra'il duk an da labarin annabawan tun daga Musa Harun maganar Dauda Suleiman Ilyas Zulkifli duk wannan annaban gaba daya cikin suna cikin zuriya ta Yaqub Yaqub shine baban Yusuf alayhi salam ko da sauran iyaye shi kenan zuriyar su ce ne tabbata wannan annaban gaba daya sun zo ta wannan alƙashin annabi Ishaq jikokin shi ne da zama shirin Ismail kuma bayan Allah mai wannan baiwa ta mai annaba mu Nusra daga ba daya jikokin shi ne kuma he zaman to dan nashi na farko Ismail kuma shi Allah ya ba shugaba cikin annabawan gaba daya Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk cikin gidan gidan shi ne dai Ismail bangare guda ne aka ba shi da suka ta daya tamkan da goma ko manzon Allah shi kadai aka ba Ismail shi kuma ya gani matsayin shi cikin annabawan gaba daya shine shugaba duniyar lahira amma duk wannan sun zo a zuriyarwa Ibrahim alaihi salam Allah ya ce kai wahabana lahu ishaqa yaqub nafila min me kyauta ta ishaq annabi ishaq da yaqub na kuma zaman ƙari ne akan mana bayan ishaq wa kullan ja'alna salihin kowanne yaqub ke ishaq ne da zure da wannan dina annaba da kowanne mun sanya su cikin bayi na kwarai tun daga uban zuwa jikokin ne Allah ta gaba
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين
wannan zuriya ko wannan gida Allah ya ce waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina mun sanya su shugabanni ne jagorori ne wanda suke shiryar da mutane da umarninmu masu kira zuwa ga Allah wa auhayna ilayhim fi'lal khairat ata mun musu wahayin ayyuka na kwarai ayyuka na gari kenan ga matsayi daraja a wajen Allah kuma su ne a gaban wajen aiki na kwarai daga cikin aiki na kwarai ya ce akwai ce wai kama sala wai ta'i zaka tsaye da sallah da ba da zakka ‘yan uwa duk da cewa magana ya kace tsaye da sallah sallah a cikin ibada ta cikin ibada mahi muhimmanci a cikin ibada duk da sallarsu daban da tamu kowa da irin tashi amma sallah ita ce dai ibada mahi girman ibada wanda har addinin musulunci cewa ita ce ibadar da gobe kiyama sai an bincika in ta kyau za a diba sauran aiki kuma da magana bangaren ba da zakka kyautata ka kenan kyautata ma bayi don zakka akwai ta sauran addinan ma gaba daya ya ce dai wa kanu lana abidin wa'annan kuma bayi ne masu bautar manzo Allah ke masu bautar Allah kenan ga maganar imani ga maganar aiki na kwarai bangaren isan kuma haka wajen bautar a gaba suke Allah ce gaba
ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ولوطا آتيناه حكما وعلما شما لوط wanda yake tare da Ibrahim shi ma zaman shi ma annabi ne mai zaman kashi daga ba Allah ba shi ma annabta Allah ce Lut mun ba shi annabta da ilimi kuma wa najaynahu min alqatl fi kan ta'mal khaba'is muka tsiratar da shi daga wannan alƙarya wadda take aikata mugun aiki ta amurka kabais alƙarya alƙaryar ɗan liwani aika ga shi zan waye ya zamana a wannan garin a matsayin manzo ibrahim a garin shi shi ma a garin shi duk da karkara guda ce ciki amma ibrahim alisalam daban an kundi ba a ƙasar ibrahim da muka yi ai mala'ikun da suka zo hallaka da mutalu ai suka biyo ta wajen Ibrahim alayhi salam a matsayin yan tahiya ne baki ne tawaga ta yan mulaguro wanda Ibrahim alayhi salam iya tsammanin baki ne da kullum ya je ya gaso dan maliki aka yi mishiri aka kawo wa baki aka aje daga ba sai lura wannan baki ba sa cin wannan nama har tsoro ya kama shi da gudun ka aje mai abun baki ne suka gano tsoron a jikin shi ya tsorata su ta kaka tsoron komi mu suka mu yan sako ne na ubangijinka tarika a lokacin sun gaya mashi su manzannin Allah ne mala'iku ne daga Allah sun zo aiki biyu su ba shi bushara ta samun ɗa isaha lokacin ba a yi shi ba e kana za ka samu ɗa isaha kuma da wannan mata ta tana shi aka taba ga ihu na mata ni zan ayuhu ina tsohuwa miji na tsoho in ayuhu sace haka ubangijin ke hudu kuma a wajen ubangiji abu ne mai sauki a wajen ubangiji me zaki mamaki me zaki haka nan kina tsohon haka nan kina tsohon kina tsohon haka za a yi suka ba shi bushara ta samun ɗa kuma yanzu abin da ya kamu kuma za mu je garin lu lokaci ya yi na halakar da su mun zo za mu je mu kihe garin ya ce za ku halakar da garin da a ciki a kurutuwa da a lulluta suka ce mun yi kasarin waya a garin nan alamu mun fiya mun yi kasarin su waya a garin ka gaya mana waya ciki lutsa ciki haka da cikin nan alamu mun fiya mun yi kasarin su waya cikin garin su yana yanzu wanda kun su zo kun su zo mi sun ki su mi sun ki aka kullum ta halaka da garin kun san labarin komi kuma Allah ya kosa ga tsarin da za a yi lutsin za a ɗauko shi da jama'a shi a hutar shi kenan sun yi shi sanin me a garin amma ka shi ya tsirkan an wani lutsin za ku halakar da garin da lutsa ne a ciki da ta amin ka sanar su waya garin to kenan kaji a wannan aiki ne suka lutsa ta guda suka zo to kenan lut a wannan da kisa doguwa ce a wannan labarin alaba labarin an tsiratar da lut daga wannan kai alƙarya mai aikata mugun aiki innahum kanu qauma sawin fasikin mutanen lut wasu jama'a ne mutanen banza ne fasikai kawo sauyin mutanen banza ne kuma fasikai masu taka dokar Allah wa adkhalnahu fi rahmatina وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين wa adkhalnahu fi rahmatina mun sanya lut cikin rahamanmu domin innahu min as-salihin dan ya cancanta alta iya daga cikin bayi na kwarai Allah ta mallaya bayi na kwarai Allah ci gaba ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم haka dai Allah subhanahu wata'ala da ba mu nashi umarni ka ba su labari nu izina da min qabl fastajabna la ka ba su labarin Nu- nu Nu lokacin da ya kiraye mu kahin ka zo ko muka amsa mai ludi ya annabi nu yayi yayi fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir ya kira ubangiji ya Allah abin ya karfi na fantasir Allah agajin ka Allah kina abin lutu ya kai an buge shi an bashi kashi ya hakuri shekara dubu ba hamsin ya yi amma ƙarshe Allah ce fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir ya Allah abin ya karfi na agajin ka Allah kuma ya adda da ya tabbatar da suke nan an bashi labari lut mutanen ku ba mu imani ba an ƙare ba mu imani a gaban nan sai Allah ga mishi shi nake da rabbi la tazar al'adamin kafin tayyara yace Allah ka tun da kenan yanzu ba mu imani an ƙare shi nake da rabbi ya Allah la tazar al'adamin kafin tayyara Allah ka kabar duk wani kafin وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا saboda mu إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا حسبه وقال نوح رب نوح يتي يا أبنجي لا تذر على العرض من الكافرين ديارا ألا ككبر دون كافرين ما تديارا cikin gida ko ɗaya ma na kabar kowa me yasa ya wannan magana yace innaka in tadharum ya Allah in hamma ka bar su yudillu ibadak za ka batar sauran bayan masu mana ke za ka bar da bayi ne ba su amfani komi in har ka bar su Allah za su batar da bayinka wala yaridu illa fajiran kafara ba su aihuwar ɗami albarkar ɗan fajiri ta mai amfani kin shi sai nema a halakar da su ta mashi labari ba mai imani to ga mai amfani mara imani sama ƙasa Allah ga gama da su shi Allah ta fastajabna lahu muka amsa ma nuhu addu'a da yayi fanajjaynahu wa ahlahu min al-karb al-azim muka tsiratar da Nu- nuhu da jama'ar shi daga wannan bakin ciki mai girma wannan ya karanta da mu ya shawo ya kware ya gamu da fitina kware al-karb al-azim bakin ciki mai yawan gaske mai girma Allah Allah hudashi Allah halaka da garin ya halaka da al'umman shi ya samu tsira kuma Allah ya ci gaba ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا الله ce mun tsiratar da da nuhu daga mutane suka karyatar da ayoyinmu innahum kanu qauma sawin su ma dai mutane ne su ma mutanen banza ne me ga mutane mutanen banza ne fa aghraqnahum ajma'in min dirmiyat da su gaba daya dun kafir ba ba da Allah bane na Allah ce gaba kuma وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين
yanzu kuma shi wani labari da sabo ɗan wani abubuwan ya sunan sura wannan ya sunan ta sura an biya sa kama labarin wani a kama ka wannan a kama ka wannan yace yanzu kuma wa Dawuda wa Suleiman ka ba ta labarin annabi Dawuda da Suleiman idhi hakumana fil hars lokacin da suka yi wani hukunci kan lamarin wata gona idh nafashat fihi ghanamul qawm lokacin da wasu dabbobin wasu mutane suka ci cikin dare suka cinye gonar wasu Allah ce wa kunna li hukmihim shahidin wannan hukuncin da suka yi da na Dauda kin da na Suleiman Allah ce ko ne mun san da shi da mu aka yi amma lamarin fa fahamna ha Suleiman su a cikin hukunci biyu ne akai daban-daban amma Allah ce sai muka fadintar da Suleiman hukunci mafi daidai me yau kana akwai ruwa ta zo ta yi bayanin me yau kana wasu jama'a ne kenan dabbobin wasu ko wani ya cinye gonar wani cikin dare suka shiga suka cinye kaf irin da ake da yanzu a zo wani yan kore suka cinye gonar ka sai da ba komai an cinye ko haka ne aka yi shi kenan da aka zo hukumci shari'a wajen annabi dawud sai annabi dawud ya hukumci yanzu abin da za a yi sai amshe dabbobin wanda suka ci gona sai ba mai gona sai ku shi kenan goma kai an wuto sai ga annabi suleiman ana hayaniya ko wata mutane me aka yi aka yi suka ce a ga abin da aka yi zawa aka yi wannan suka ci suka ci ne gonan wannan kuma aka dauki dabbobin aka ba wannan yace ni inda ni ne baba ni ba haka zan yi ba inda ni ne hukuncin da ba haka zan yi ba to kai bi za ka yanke ne ya ce abinda za a ba ba wannan abinda aka yi maimakon a amshe dabbobin a ba wannan abinda za a yi gonar a amshe dabbobin wannan wanda suka yi ɓanna a ba mai gona ya rinka shan nono iya amfani da su shi kuma gonar ta wannan a ba shi gona ya shi bukata hatta na ta kai daidai inda aka cinye ta sai a maidowa wannan dabbobin shi wannan a bashi gonar shi annan kowa sai ce gaskiya wanda shi ne hukuncin sai wanda shi ya zama adalci a hibi haka aka yi aka ba wani dabbobin yashin nuna a wani da su kuma shi kuma wannan ya je ya shibka ya shibka ya gyara da suka kai komai daidai ya aka ba kowa kayan shi wannan ya zaba ɓangaren hadisi haka akwai yawo kayan ba ɓangaren kayan gona ba suleiman ko bukhari ko musulun ya yi wani hukunci shi ma annabi dawud kira mata ne guda biyu suke tare da jinjiransu biyu sai karkeci muke cakura sai ta zo ya zo ya ɗauke ɗan ɗaya a cikinsu ya ta yi ce da babbar ƙarama ce sai babbar ta ce ai wannan ɗanki ne aka ɗauke ƙarama ta ce a kun ta ma wata hankali kurin da iya magana kun ɗanta ne ta yi ƙirƙiri kasar da iya magana aka zo wajen shari'a sai annabi dawud iya da magana babba sai ba ta ɗa a kan iya ɓangana kan shi dai shulba ya ce a gabin da za a yi ku zo ya ce ni zaraba rigima zaraba rigima gaba ɗaya ku ba ni ɗan kurin in yanka a kashe kowa huta a nan karamar ta ce a abar shi na bata abar shi na bata gane gano kai yake babbaɗin ta ne wannan ita san ciwon shi tocin araba a kashe mata wata ko haka daga nan an ya gano daga aka ce ko ya gano wannan ƙarya take babbal inda ɗan tanya fata ce a kashe fata ta kashe mata mai ɗan ta ce a ta kashe ta kashe shi a bar shi a bar shi na bata gane ya gano a bar shi a raye ya gano wannan ce mai ɗa kuma da ba mata ko da ba ta tsuru ya bai da ƙarya take gudan to nan Allah ce fa fahamna ha Suleiman mun ba Suleiman fa'intar wannan hukunci amma kakka ɗauka wai gajiyawa ce ko rashin ilimin annabi dauda ne a'a a ce wa kullum a taina hukuman wa ilma kowanne annabi dawud da annabi sabar kowanne ce mun bashi annabta kuma da ilimi kun wani bangaren ne dai Allah ya sanar da Suleiman akan annabi dawud in wani a ce ƙarshen ƙarshen wani ayi malamai ke cewa kenan maganar cewa malami ya fatawa a samu wani ƙasa da shi ko almajirin shi ya yi fatawa saɓanin tashi daidai ba shi bane wanda ƙasa malamin ce ya mara ilimi a kan wani misali tsiyawa almajirin ya mai malamin daidai ba ni kuma ba wani kasa ai a malamin shi ke tunda wani ya fatawa wani ya rushe ai ya ce bai ilimi a wannan bangaren da ya fahimta yan wa balle wa balle a yanzu mu da ba wahayi ake mu ba ba wanda ake ma wahayi a yanzu zai yi almajiri ne naka karami ma wata mas'ala iyawa ya karanta ta kai ba karanta ta ba sai aka yi fatawa sai kawar saɓanin abin da yake nasi karan hadisi za a nashi a cikin nan kai malam ne ya muna ka abin na almajiri ai ba gaskiya bace ba dole abu mai hujja akan wannan mas'ala ne ya kai malam hujja shi ne ba kuma wannan bai dauke darajar malam kon da wurin shi to shi ne kace kenan fada fatawa akan wata mas'ala wani ne daidai wani kuskure ba gajiya bace ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan malami mai shari'a ijtihadi in yi daidai a bashi lada biyu ladan ishtihadi da ladan samu daidai in yi tare ya kuskure za ba shi ladan ishtihadi kuma kusur kuma Allah bai zaune Allah bai makami makan kuskure wannan shi ne kenan ba wata da kasa ka abu kina Allah ya ce fa fahamna ha Sulaiman mun fa mun ba Sulaiman fa'inta akan wannan hukunci da yayi na kan wannan kan lamarin wannan gona amma kowanne wa kullun Sulaiman da Dawud mun ba shi hukuman ilma an dabta da ilimi وسخرنا مع داود الجبال يسبين والطير وكنا, وكنا فاعلين الله يتي من سوق كيما النبي داود دوسي معنى زي ما كتا دوسي إيا تسبيه تردش إيا تسبيه دوسي ناي سنة تاريخ تنسى ناي wannan wasu ce a aiwa eko ne eko mai eko kai maka eko eko mai eko an kai maka an kai maka da cikin dutse da zai komo maka wannan zama ne akwai wani wata aya ce wannan abu na musamman dutse iya tasbihi ana ji tsuntsaye na tasbihi iya yi tarki haka Allah ya sauke mishi nan ta Allah ya ba annabi Dawud da sauti mai dadin gaske shi wata rana wata rana sallallahu alaihi wasallam iya tahiyya cikin dare sai da gina Abu Musa Ash'ari Abu Musa Ash'ari ya ce wannan Allah ba sautin Qur'ani bai sauti mu ya mai dadi manzo Allah ya tsaya ya shiro da kyau kun ana kira Abu Musa sallallahu alaihi wasallam iya kira annabi ya tsaya ya shiro da kyau da sai suka kutse ya ce abu musa wallahi jiya cikin dai na bata gidanka gaskiya an baka ci abu da kutu mizmar mizamil al'ada dawo an baka mizmar abun waka mana abu mai dadi illa illa illa annabi dawo ya ce rasulullahi da kana jina a inda na san kana da na kara maka ma dawo dadin ya haka ne tun da saka nan ce da dawo ya haka man da na saka nan da kai kana jina rasulullahi tun da annabi ya ce inda sa annabi ya ji shi da ya kara wa sautin da yawan dadi ma kenan annabi da Allah ba shi sautin mai dadi kuma iyayi duwatsu na yi tsuntsaye na yi cewa kunna fa'ilin ashe Allah ce haka muke a bayi haka Allah wata baiwa eh wa allamnahu sanata labus wa allamnahu san'ata labus lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum shakirun Allah ce wa allamnahu san'ata labus mun sanar da annabi Dawud kera riga ta silken yaƙi ta yaƙi min suke yi asali da ba ta ɗin tsarin ba annabi dawo shi allah ya hore ma ƙarye da kasan dawo in ka kama ƙarye kurin inda ka haka zai mulmula shi bayan nan taurin wannan na dabu dabu dabu a kun da ka kama ƙarye kurin yanzu ya ga dama an haka zai kurin ƙarye kurin in ya kama shi kun sai daula ne ke so to sai ke yin kamar zaman shan kamar ƙarin sarƙa haka nana sai ƙara ƙanana ƙara ƙanana ƙanana ɗaya cikin ɗaya cikin ɗaya cikin ɗaya cikin ɗaya cikin ɗaya in yi ɗaya cikin ɗaya sai kamar riga wadda tana bata hana kan motsi don tana da tana da abu tana baka hana kan motsi kuma an kawo saran saran kibiya ko ma shi be shi bake ka tashi ciki kariya ce shi ake sa hula kwano annabi sa hula kwano annabi sa ta ya sa riga yake annabi ya sa hula kwano abubakar ya sa umar ya sa sabbin suna sawa in sa bin abi waqas a cikin yata yara annabi jak jak kaga karar da ma karar riga jak jak suna tayya eh karar riga sarka riga sarka sabai gashi aka taga mu tsaje mutane tana hankali inda mutane tana da hankali aja manzan Allah ya sa hula kwano ta yaki ya sa riga yaki Abubakar ya sa dole sun sa sun sa a ce inda hawa har akwai wata laya kau da bara ko laya maganin kai ko wai wai wai shashatau ka bige ka ko ki buko ko wani ma a haka da kare ba ni ba fara ba sa fara da basu ko ya ya ya ce ko ya kyautar raba kuwa amma wannan riga sayan da ake tsada tsada take ba komai ke sayan ta ba kaga ishe shi inda wai har akwai wata laya da take hana a bige ka ko a soke ka da annabi ya ba kowa inda ayin qur'ani sai in kaga baka buguwa baka waye ka bar hanya eh kurin kai kai shirka da Allah kuma shirki eh ba wanda bai buguwa ba wanda bai yankuwa kuma da bai buguwa ko mushriki ne kurin ko da mushriki ne inda har akwai da manzo Allah yayi da ya ba sahabbai a ce musu buguwa ko kamar da kurin ko ko abin da kamar da mutane kuma mutane mutane masu hankali ne kana ko haka gane ko haka gane ko mutane suna fikir ke ne inda ana karanta addini wala ba wala komai gashi da kowa sani kun ba sabani annabi yayi wannan ide kun ba haka ana samu duk da haka wata ran ya samu sabani ya yanke ki a wurin ko a wurin haka annabi duk da hulai abin ya kai bugun aka hosa mai kai bugun yadda aka hosa mai kai jini tun daga ka hadu take shi aka da mai hakuri aka shi hamza dina take ina ina magana makami ina wanki bugu buguwa suke a buga ne ka buga haka suke wani haka wani shi mutum kullum kaga mutum an ce wani bai bugowa waye to akwai bar hanya eh ko yaudara baka abin ƙarya kai abin da ka shiga ai zai ce wani tamata su gane ai ga ta ne inda masu cewar maganin waye a ba da bindiga a jisan biza an ana yaki a baku layin kushe-kushe a ajiye shaida kwamba ma ajiye sojin ajiye shaida kwamba dole yin shaida kwamba da kayan a wasu da ke ana waye haɓa da Allah gane a yi nan nan aka yi da bidiyon arziki daga nan aka gane ƙari yin tsubu eh ku je ma wuce gaba ka fi zaka baka ɗan miliyan wani ba kamar da miliyan gaba ka je kurin a huce ba komi rai biliyan wani Allah wani wannan waya ma na san mutumin na kawo ɗan abokina ne iya musu ku ce babu la'ayin zana babu ibugo ba waye kun ga layuna kun ga wane ne wannan hikimar Allah wallahi ba mu Allah ran nan he aka rinda su da shi abokin namu da shi mai alfarar layu layu cikin aljihu da kiri ko ina shi shiri a shiri yake yace wallahi ikon Allah aka tsara mu shi abokin namu da aka amshe shi shi suka gano iya dan wani balbale to suka gano shi suka kama shi suka rike shi suka fita suka shi biyar he ya fada layu haka he kama da layu rike haka sha wallahi suka kama suka da layu suka kazane shi suka zama shi da kyau suka iya rubuta suka taka to shi yanzu ina kalli wannan ya san abin da suke a gida iya cewa su ba zalla yuni ga laya mai laya sha kashi ni kuma ce wani kuma ce ni kuma ce ni kuma na ba da biyu shi kuma ce wani ba da biyu shi wani hannu suna ta da ba su gaishe ba amma na amshe mota shi kuma sha kashi an amshe mota a nan ne tsallake ya ke ta Allah shi ta to gaskiya ku gane kurin ba wani maganin buku ko wane ne kurin ka dogara ga Allah ka kira Allah kurin wani wani ka dawara babu ta addini inda ku annabi shi da kowa kowa shi da kowa ko sabai da ba kowa babu kuma kaga babu gobe ayi ko an bar hanya ne kurin Allah shaida mu yace wa allamnahu sana'ata labus mun sanar da annabi Dawuda yin riga wannan ta yaki litusinakum min ba'sikum dan ta kare muku makami fahal antum shakirun shin za ku gode ma Allah da wani ni'ima Allah samu cikin masu godiya yan Allah kai mu karatu sama insha Allah yana da yanzu daga yanzu da karatun tafsiri na sati ya bayan azumi kuma za mu fara karatu insha Allah ran Laraba bi iznillah bayan la'asar insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته